بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي 17 ga watan Zulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na shida kenan insha Allah cikin jiran darussa da muke yi daga littafin tafkiratul muta'allimina بنعوت العلماء الربانيين واللفر دكتور محمد ثاني عمر رجال ليمو حفظه الله ورعاه wannan muna mushtaki da wato siffofin malamai na kwarai idan ba a manta ba a darasi da ya gabata na biyar kenan muna jin tattaunawar da malai yake kawo mana game da wato fitinar da ke cikin mutum ya zama yana neman shahara ta hanyar ilimi yana neman suna yana neman duniya za mu tashi a daidai shafi na 38 inda yake cewa a wani wato unwan janibi wani subheading da ya ce a shuhuratu la tastalzimul ilma da'iman wato ita shahara a ce ga wani an san shi a ko'ina labarin shi ya je ko'ina wannan bai nufin da gaske ne ya zama cewa ilimin shi ya kai matakin haka ba ko da yaushe ne mutumin da ya shahara kuma ya zama da gaske ne yana da ilimin da ake bukata ba yace yazunnu man la yudriku haqa'iqal umuri anna shuhrata tastalzimu al-ilma da'iman wadanda ba su iya riskan abubuwa yadda ya kamata ba mutanen da ba su san abubuwa sosai sosai ba suna tsammanin cewa duk sanda wani ya shahara to alama ce ko dalili ne akan cewa yana da ilimi ne mai zurfi shi sa ya shahara fa'iza shi ta hara ahadul muntasibina ilmi idan wani daga cikin masu dangantuwa zuwa ga ilimi ya shahara wa za a situhu ambatan shi ya baza gari zannan gumru algumru su ne wato jahilai guda ɗaya na ce mashi alghamr da yawa ce algumru kamar da Allah yake cewa fadarhum fi ghamratihim ya'mahun ai fi jahalihim sai jahilai su ɗauka anna zalika innama kana bi sababi si'ati ilmihi wa rusuhi qadamihi sai su ɗauka cewa to ai ilimin shi da karatun shi ba dama ne shi yasa ya zama ya shahara kowa ya ji labarin sa wal amru laysa kadhalik mala yace ba fa haka bane ba kullun ne haka yake ba faqad yastashhiru faqad yashtahiru amruhu ana iya samun wanda al'amarin shi ya shahara wa yantashiru khabaruhu labarin shi ya da ko ina wa yuqbilu alaihi al'ammatu jahilai kuma su tinkare shi su cika gaban shi su zama suna yayin shi daga malami wanda ana yayin shi ana yana tashi wa yaqsuduhu alqasi waddani na nesa da na kusa duka su tinkaro shi su zo gare shi ma qillata ilmihi sai zama kuma asalin ilimin substance din ilimin babu shi wa dallati bi ba'atihi sannan kayan aikin shi kankani ne bai da kayan aiki na ilimi rubbama yakunu ma'ahu fil baladil wahid alimun mutadalli'un fil ulum kai tayi ma a garin da yake rayuwa ma ko wani malami masani gogagge a ilimi mutafanninun fi afaninil ma'rifa wanda ya san fannonin ilimi daban-daban akhirun min kulli fannin bi nasibin wafir yana da rabo mai tsoka a kowane fanni na ilimi ya san qur'ani ya san hadisi ya san tauhidi ya san fiqh ya san kaza walakinahu khamilud dhikr sai ga amma shi ambatan shi yayi kasa ghairu ma'rufin ba a san shi ba ladan nasi ga wanda yake da ilimi ba a san shi ba ga wanda ba ilimin ne da shi ba shi aka sani kuma sa da wuri daya fala yakunu lahu nasibun min as-siti wal wala hudwatun fi shuhra sai da ba shi da wani rabo na na farin jini ko shahara a ƙasa gashi mala ya bada wasu misalai guda biyu na farko shine yace yushbihu yushbihu hadha wannan yayi kama da ma kana min amri abu zinad abdullahi ibn zakwan al-qurashi al-madani akwai abu zinad al-madani babban malami ne ya rasu 130 bayan hijira wa rabi'a ibn abi abdurrahman at-taymi da malam rabi'atu dan abu abdurrahman shi kuma ya rasu 136 wannan mutanen guda biyu kana faqihayil madinati fi zamanihima su biyun su ne malaman fiqhu a zamaninsu da suke rayuwa a ƙasar Madina wa kanatul hubwatu li Rabi'a amma shahara a lokacin Rabi'a ake ya shahara shi ake yayi ma'a mali abi zinad min ilmin jammin wa fiqhin wa basarin fil hadith ma'a kasarati a yayin da kuma tsantsar karatu abu zinad ya tara ilimi da fiqhu da gogewa a hadisi amma shi kuma wancan ɗayan shi yafi shahara قال الإمام أحمد في ربيعة بن أبي عبد الرحمن Imam Ahmad yana cewa game da Rabi'atu dan Abi Abdurrahman yake cewa fiqatun wa Abu Zinadi a'lamu minhu haka Imam Ahmad ya faɗa yace amintacce ne amma abokin zamanin sa karinin sa Abu Zinadi ya fi shi ilimi to kaga wannan yake kama da wancan duk da ba irin shi ba irin shi bane kai su duka suna da ilimin sai ya ce wa akhraj ibn asakir fi tarikh dimashq an abi yusufa an abi hanifa takala qadimtu al-madinata fa'ataitu abaz zinadi wa ra'aitu rabi'a abu hanifa yace naje kasar madina sai naje gun abu zinad sai kuma naga rabi'atu fa idan nasu ala rabi'ata naga mutane sun taru akan rabi'a wa abu zinadi afqahu ar-rajulaini alhalan abu zinad shi yafi ilimi cikin su biyu fa qultu lahu sai nace ma abu zinad anta afqahu ahli baladik wal amalu ala rabi'a gashi kai kafi kowa ilimi a garin nan amma kuma an fi damuwa da wancan da bai kai ka ilimi ba faƙala su yi ce mishi wai haƙ kai canka kaffin min hazzin khairun min jirabin min ilmi ya ce dace da mutum ya dace da abin da bai wuce cikin tafin hannunsa ba ya yi gam da katar Allah ya karba aikin shi koda cikin tafin hannunsa ne ya fiye maka akan buhun ilimi jirab shi ne ƙaton buhu wanda za a cika shi da ilimi in ba a karba ba wato ba yawan ilimin ne abin dubawa ba samun dace da Allah ya karba wani yana cikin tahbibul kamal na al-mizz cikin mujalladi na 16 wa akhraja aidan bi sanadihi an yahya ibn bukair an al-layth ibn sa'd qala ra'aytu abaz zanad abaz zinadi wa khalfahu 300 tabi'in min min talib ilmin wa fiqhin wa shi'rin wa sunufin yace naga abu zinad yana mutane sama da ɗari uku suna bin bayan shi masu neman karatu na fikihu ko hadisi ko waƙa ko wani abu sun malam yalbas an baƙiya wahdahu ba a daɗe ba kuma sai kowa ya watsa ya ba shi waje to da sun ji karatun shi da nauyi wa aqbalu ala rabi'a sai kuma sai kuma yayin rabi'atu wa kana rabi'atu yaqulu rabi'a yana cewa shibrun min hudwa khairun min ba'in min ilmin shi ma yakan faɗa ya ce ɗani ɗaya na dace da a karɓi aikinka ya fiye maka fiye da a ce kana da babban fage na ilimi sauraka su da yake dukansu malamai ne da wanda ya samu shaharar da wanda bai samu ba duka kowa yana tsoron mai zai biyo baya amma dai almuhim shine ana iya samun mutum wanda yake mai ilimi bai shahara ba ana iya samun kuma mutum mara ilimi Allah ya jarabci mutane da shi ya shaharantar da shi kamar da muke gani da yawa gashi nan zaka ga babu ilimin da ake bukata amma shaharar ta riga ilimin irin wannan kuma yana da wahala ilimin ya zo daga baya wa haka amthilatan min ahdafit tarikh yace ga wasu misalai ma daga tarihin musulunci na mutane shahararru ba ilimi dakhala al-basrata shamiyun yud'a ja'far ibn az-zubair wa kana jahilan kadhaba wani mutumin kasar sham ya shigo garin basra ya shigo kasar iraki ana ce mishi ja'far dan zubair kuma ya kasance jahili ne makarici fastagalla tashawuqan muhaddithil basarati li sama'i hadisi shamiyyin sai ya amfani da wani yanayi da ya samu malaman hadisi a ƙasar basara suna da shauki suna da kwadayin karatun malaman sham sham kuma ta musu nisa ba kowa ke iya zuwa ba ya shi ka san wannan cewa imam muslim bai taba shiga sham zaka ba zaka ji hadisin shi daga mutanen sham ba sai in wanda ya gamu da su a ƙasar iraki imam muslim gaba daya da je kasar sham so saboda haka sai zama a wannan zamanin akwai shauki zuwa ga ilimin duk wanda ya zo musu da abin da ke kasar sham to za su dinga daukan shi da muhimmanci sai ya amfani da wannan daman fa akhadha yuhaddithuhum bi ajaiba anil qasim ibn abi abdurrahman sai ya dinga kawo musu wato wato abubuwa na ban mamaki daga alqasim ibn abi abdurrahman ya dinga musu karerai iri daban-daban shi wannan ja'far din wanda yake makaryaci ne da ba yace fajtama annasu hawlahu dahara saboda sai mutane suka taru tsawon zamani wajaza alaihim kadhibuhu ƙaryas ya siɗaɗa ya sanya musu wannan ƙarya a cikin a cikin kwakwalonsu summa fadahullahu daga bayani Allah ya kunyata shi fanfaddu anhu sannan aka watsi aka bashi waje amma dai ya ci kasuwa na tsawon zamani wa akhraj ibn abi hatim bi sanadihi an yazid ibn harun qala kana ja'far ibn zubair wa imran ibn hudayr fi masjidin wahid musallahu wahidin musallahu akwai wasu malamai guda biyu ja'far dan zubair din can wanda aka ce makareci ne da Umran ibn Hudayr suna sallah a masallaci daya wa kana zihamu ala Ja'far amma taron mutane ai ta gosulo a wurin karatu da tambaya a gurin shi Ja'far dan Zubair walaysa inda Imran wahid ahad a gurin Imran babu kowa wa kana shu'batu yamurru bihima anan garin Basra idan shu'ba ya zo ya gansu fa yaqulu sai ya ce ya ajaban linnasi ce mutane suna bani mamaki ijtama'u ala akdhabin nas sun tara wanda yafi kowa iya ƙarya yani ja'faran wa taraku asdaqan nas shi da yake shi shuba shi shuba da hankalin shi da ilimin shi yana iya tantancewa amma su mutane ba ruwan su kaga ko yanzu ne haka zaka ga wani shirme da wata ƙarya da wani da wani comedy sai kaga yana ta yawo mutane suna ta saurara suna ta suna ta kalla suna ta sharing suna ta status da shi ana ganin kamar wani abin arziki ne zan tashi nemo mai wa'azi za yi wa'azin walima ko wani taro ko wani abu wannan sakaran ɗan kwamedin shi za a ji a gayyato ko wani malami wanda labari kawai zai bai ta yi a anguwar da suke a wani wanda zai iya karatu da za a ji tsoron Allah an ji zuciya ta laushi amma babu wanda zai kula shi a masallacin da ake da za a yi wa'azin amma za a yi ba daga nan har Abuja a gayyato wani wani sahorami a kashe mai kuɗi ya zo kawai don ya hayaniya a masallaci a ita kabbara haka mutane suke ba jama'a Allah kyauta wa qala yazid fama ata alaina illa alqalil hatta ra'aytu zaka zihama ala imran yace ba ajima ba hasiri naga wannan taron jama'an ya kuma gurin imran wato an gane gaskiya kenan wa taraku ja'faran wa laysa indahu ahad suka bar ja'faru din can babu kowa tare da shi dole magana suna cikin littafin jarhu ta'dil ibn abi hatim da kuma al-kamil fi ba fa'ir rijal na ibnu adiyin al-jurjani da makamantansu wa qala abu hatim ar-razi samitu usman ibn al-haytham yaqulu dakhaltu jami' al-basrati wa idha ja'far ibn az-zubair qad ijtama'a alayhi an-nas na shiga masallacin juma'a na garin basra sai naga ja'far dan zubair mutane sun taru akan shi wa idha imran ibn hudayr qa'idun wahdahu sai ga imran shi kuma yana gani shi kadai kaman mai fa qultu ya ajaba nace mamakin Allah akrabun nasi kad ijtama alaihi nas wanda yafi kowa iya ƙarya ko je kowa ya taru a gaban shi wasdaqun nasi qaidun wahid ga kuma mai gaskiya shi kadai wa Uthman ibn al-Haytham huwa ibn Jaham ibn Isa Abu Amr al-Basri sunan shi kenan Imran dan Uthman dan Haytham Abu Amr al-Basri ya rasu 220 وهو مؤذن مؤذن المسجد الجامع بالبصره شيني ما لادان المسلاتين وقال حماد ابن زيد ادركت الناس مائلين على جعفر بن الزبير وامران بن حدير امام المسجد yana yana yana yana kiran sallah yana ma limanci a masallacin amma mutane suna taruwa a gwamnatin bakarecin ma ya atihi ahadu shi imran ba mai zuwa gurin shi thumma malan nasu ala imran wa baqiya ja'farun ma yatihi ahad sannan sai mutane kuma suka karkata zuwa gurin imran sai kuma shi ja'far ya waye gari babu kowa tare da shi wa ja'far ibn zubair al-hanafi ad-dimashqi nazir al-basra ittafaqat kalimatu al-a'immati an-nuqad ala tad'ifihi jiddan wannan mutumi fa da ake ta magana ja'far ibn dan zubair wani mutum ne wanda gaba ɗaya malaman malaman malaman jarhu ta'dil kalmarsa ta hada akan cewa mutum ne mai rauni kwarai waramahu ba'dhum bil kadhib wasu ma sun jefe shi da cewa yana yin ƙarya wa wad'il hadith yana kera hadisai kamar da zaka ga mizziya kawo maganganun su a cikin tahdibul kamal wa ma'a zalika kana zihamu fi awwalil amri alayhi duk da haka farko an fita ruwa a gabansa li kasarati ma yarwi min al ahadith al makdhuba saboda yawan hadisan ƙarya da yake kawowa wal akhbar al wahiya da labarai masu rauni wa tashawwuq ahli al basrati fi sama'i ahadith al shamiyyin da kuma ya samu yanayin cewa mutanen kasar iraki basara suna son hadisin sham qala fihi shu'ba wa ba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 400 hadithin kadhib ya kira hadisai 400 na ƙarya subhanallah fa dhanna an-nasu anna tilka al-kathrata inma hiya min si'ati ilmi sai mutane suka dauka wannan yawan riwayar karfin karatu ne wattasa'a marwiyat wattasa'i marwiyati da yawan fadan riwaya fatakalabu alaihi qabla an yafdahu Allah daka suka ta gogoriyo a gaban sa har zuwa lokacin da Allah ya tona mai asiri wa amma imran ibn hudair fa huwa as-sadusi al-basri shi kuma Imran dan Hudayr wanda ya rasu 149 bayan hijira sunan shi Imran ibn Hudayr as-Sadusi al-Basri ittafaqan nuqadu ala tawfiqihi shi kuma malamai sun hada kan cewa mutumin kirki ne mai kwarin ilimi bal qala Ali ibn al-Madini thiqatun min awthaqi shaykhin bil Basrati yace amintacce ne daga cikin malamai mafiya aminci a kasar Basra inji inji ainihin wato Ali ibn al-Madini lakin laysa lahu hubwa sai dai ba shi da tashi bai yi yayi ba falam yaltafit annasu ilaihi mutane ba su karkata zuwa gare shi ba wata zahamu ala rajulin kadhabin wadda'i sai gashi sun taru a gaban wani makaryaci mai kera hadisan jabu wata raku thiqata suka yi watsi da amintacce as-sabta wala alla hadha huwa sababu qillati hadisi ibn hudayr mai yiwa wannan yasa shi imran dan hudayr bai da hadisi da yawa tunda bai samu wanda zai karba ba faƙar gala Ali ibn al-Madini, wala Ali ɗan Madini yana cewa, lahu na hau ashirata a hadi, hadisan shi ba su ce ƙwaya goma ba. Mutum na biyu daga cikin misalai, ko misali na biyu daga cikin waɗannan misalai, shi ne Sadaqatu ibn Abdullahi As-Samin, wanda ya rasu shekara ta 166, muhaddithun dimashqiyyun ma'ruf, malamin hadisi ne na ƙasar Dimashqa sananne, lahu musannafatun yana da littattafai غير أنه واهن جدا سريا دروني قري ليس حديثه بشيء حديث شبا وانا أبن أزو أغني بني فقد حدث بمئات الأحاديث المنكرة ومع ذلك كانت له شهرة عظيمة بدمشق في, في زمانه yayi hadisi ya bada hadisai ɗaruruwa masu rauni amma duk da haka fa a zamanin shi ba an yayin shi duk da an san shirme ke karantawa amma Allah ya jarabci mutane da yayin shi أخرج يعقوب بن سفيان الفصوي عن العباس بن الوليد مالا يعقوب أتكين المعرفة والتاريخ يرويتو دقى مروان ابن دقى العباس بن الوليد عن مروان الطاري قال مروان الطاري كتوا دخلت المسجد أول ما جالست سعيد بن عبد العزيز وذكر صدقة بن عبد الله منتشر وذكر صدقة بن عبد الله منتشر في الحديث في المسجد yace na shiga masallacin ƙasar Sham farkon da na koyi karatu a gun Sayyid dan Abdul Aziz sai na tarar cewa ana ta labari duk gari labari yana tashi na wani mutum mai suna Sadaka dan Abdullahi ana ta asami wa kana shamiyuna yu'azzimuna ar-rajula idha kana zahiruhu hasanan kaji su wadancan mutanen Basra abin da ya kawo musu wannan matsalar suna da shauƙin hadisan ƙasar sham su kuma waɗannan mutanen sham me yasa wannan ya musu dodorido su kuma suna da saurin kyautatawa mutum zato in suka ga ana sallah da shi kullun yana cikin masallaci sai su ɗauka da gaske malami ne wa kanat lahu ibada duk wanda yake da yawan bauta Allah ana ganin shi yana yawan nafila yana yawan kaza da kaza duna sabri hadisi ba za su tsaya su tantance hadisinsa ba wa rubbama wasaqur rajula wa asnau alaihi wani lokaci ma daga nan sai ka ji suna mushi yabo suna kyautata mushi zato wa huwa munkarul hadith alhalin kuma a hakikanin gaskiya hadisan shi abin kyama ne qala al imamu ahmad fi abdullah ibn ziyad ibn sam'an yace inna ma kana yu'raf ibn sam'an bil madinati bis salati imamu imamu ahmad yake cewa abdullah dan ziyad dan ziyad dan sam'an abinda aka san shi a madina shine mutum ne mai kokarin sallah ba a san shi da kokari na karatu ba walam yakun yu'rafu bil hadith ba a san shi da hadisi ba ash-shamiyuna arwan nasi anhu mutanen sham su suka fi kowa riwaya a wurin sa yawan sallan nan sai suka ɗauka yawan ilimi ibn sam'an kazzabun ma'arufun wa qad jaza ala ba'd ash-shahid alhalin wannan ibn sam'an makaryaci ne mashhuri a wajen ƙarya amma ya samu shiga a gun mutanen sha misali na uku wa akhraj al-fasawi ana ali ibn madini ana abdurrahman ibn mahdi kala adraktu al-basrata wa muhaddithuha arba'atu naje kasar basra inji abdurrahman dan mahdi sai zama malaman hadisin kasar basra guda hudu ne sanannu fa kana akhmalu akhmalahum wa aqallahum jama'atan hishamun ad-dastuwa'i wanda aka fi rainawa wanda babu mai kula shi daga cikin su shine malam hisham malam hisham ibnu abi abdullahi al-basri ad-dastuwa'i wannan malami gashi babban malami ne amma babu wanda ya damu da shi wal jama'atu ala usman al-burri dalibai sun fita ruwa a gaban usmanu al-burri al-barri afwan wal hasan ibn dinar wa abi jaz'in wadannan guda uku a taruwa a gaban su qala aliyu fa qultu lahu aliyu dan madini yace sai na tambaye shi nace hammad ibn salama yace to hammad fa shi kuma fa baka baka ce yana cikin su ba qala ya ce lam ya kun a tahun nasu ba shi a lokacin ma ba fara lissafin shi ba babu wanda ya karkata ma zuwa gare shi kala sai ya ce wala ka duka mu abu jaz'in marra abu jaz'in ɗin can wata ya taɓa miƙewa a masallaci fajalasa fi masjid bani adi sai ya tafi masallacin wata anguwa da ake cewa masjid bani adiyin ya kai masu ziyara zai yi wa'azi ko zai karantar falam ya sa'ahul masjid aka ko taru masallaci ya cika ba masaka tsinke walam ya kadir ya jilisu bai ma samu inda zai zauna ba wurin da zai malam malik zauna ba samu saboda taro lakin ai li kasarati izdihamin nasi alaihi wa baiqil masjid bi jumu'ihim saboda mutane sun taru maƙil masallaci ya kadan karatun da yiwu a masallacin alhalin kuma da'ifi ne wa hishamun dastuwa'i shi ko hisham ad-dastuwa'i huwa ibn abi abdullahi al-basri dastuwa da ake ce mashi dastuwa suna wani gari ne a ahwaz inda yana kasar iran kenan ko iraki iraki yes ahwaz iraki ne dastuwa sunan gari ne to suna akwai wasu riguna sanannu da ake kawo da kasar ana kawo su kasar wato basara ana sai da su sai zama shi yana yin wannan harka sai ake ce mashi addastuwa'i kamar yadda ka ana ce wani dan china ko ka ji an ce mashi dan maradi ala ba garin su bane wasu kaya yake sarowa daga can ko kuma ya taba zuwa almajiranci garin ko wani abu makamancin haka to shi yake ce mashi addastuwai wannan malam hishamu ahadu kibaril huffazil basariyin daya daga cikin manyan malaman hadisi masana a basara alladhi kana yahya ibn sa'id idza sami'a al hadith minhu idza la yubali alla yasma'ahu min ghairi yahya ibn sa'id ansari ya kasance idan ya ji hadisi daga hishamun dastuwa'i to bai damuwa sai wai koda bai ji agun wani ba wannan riwaya kware ta ishe shi wa kana al-imam ahmad yaqulu ad-dastuwa'i la tas'al anhu ahada shi wannan malam hishamun karka tambayi kowa game da shi wato ya wuce a tsaya ana tambaya ma aran nasa yaruna an ahadin asbata minhu yace mutanen basara ba su da wani wanda ya fi shi nagarta da suke riwaya daga gare shi misluhu asa ya ce tsarin shi ana iya samu ba mamaki a samu tsaransa amma asbatu minhu fala wanda da ya fi shi kan babu in ji malam in ji ahmad dan hanbali wa wasafa wa abu dawud bi annahu amirul mu'minin fil hadis haka abu dawud ya wasafa shi to kaji wannan malamin amma sai ba wanda ya damu da shi wa amma thalathatul mazkuruna ma'ahu wadancan guda uku abu jaz'in da al-hasan ibnu dinar da usmanul barri waɗannan guda ukun dukansu fa kulluhum du'afa'un matrukuna masu rauni ne ababan watsi fa Usman al-Barri huwa ibn Miqsam Abu Salama al-Kindi al-Basri muttafaqun ala dhafi wannan shi an hada aka raunin sa tarakahu ya hayl qattan ibn al-Mubarak hayl qattan ibn Mubarak sai watsi da shi wa qala Ahmad hadithuhu munkar inji Imam Ahmad ibn Hanbal hadisin shi abun kyama ne wa qala al-Juzani kadhabun juzani ya ce makaryaci ne kazzabahu sauri ala suhulati duk saukin sauri ya ibn abun sufyan ibn sa'id sauri sai da yace mai rauni ne yace makaryaci ne wa qala an-nasai al-imam an-nasai da darqudi suka ce matrukun wa qala al-fallas yace saduqul lakinnahu kathirul ghalat sahibu bid'a to kaga ko ta ko ina ya riga ya fadi amma da haka mutane su tare akan shi wa amma al-hasan ibn dinar fa huwa abu sa'id at-tamimi al-basri adul matrukin qala ibn hibbana tarakahu ibn mubarak wa waqi'un wa amma amr ibn hanbal wa yahya ibn sa'id wa yahya ibn ma'in fa kana yukadhibani al-imam ibn hibbana a cikin al-majruhin yake cewa wannan mutum mai suna alhassan ibn dinar sunan shi abu sa'idin at-tamimi al-basri ɗaya daga cikin mutane ababen watsi yace ya haibun ma'in waki'u da ibn mubarak sun yi watsi da shi sannan malam ahmad dan hanbali da haibun ma'in su kuma suna cewa makareci ne wa amma abu jaz'in fa huwa nasr ibn tarif al-qassab mujma'un ala tarki nasr ibn tarif al-qassab shine mai sai da nama wato kamar mahauci kenan ko ce shi ma malamai sun hada akan watsi da shi daga cikinsu ibn mubarak yana cewa kana qadariyan walam yakun yathbutu ba qaddare ne kuma ba yi da tabbasa ilimi ahmad ahmad yake cewa la yuktabu hadithun ba rubuta hadisin sa nasai yace matrukun ya ibn mayin yake cewa min al ma'rufin bi wad'i al hadith ya shahara da cewa makaryaci ne fallas yace wa mimman ujmi'a alaihi min ahalil kadhibi annahu la yurwa anhum akwai mutane da aka hada akan cewa kada ai riwaya daga gare su kwata-kwata akwai qaumun wasu mutane minhum abu jaz'in al-qassab nasr ibn tarif wa kana ummiyan babawa ne bai makar bai makaranta ba dan ya kutu bai rubuta komai kuma hadha kullihi duk da waɗannan bayanan faqad aqbala an-nasu ala ha'ula'il matrukin al-halka haka mutane suka tare a gaban waɗannan marasa amincin wa aradu an hishamin dastuwa'i ma'afikatihi wa imamatihi fil hadis suka bar gaban malami amintacce irin hishamin dastuwa'i babu wanda ya damu da shi haka mutane suke da wannan ɗabi'a sau da karka rudu da ganin cewa wani yana da shahara ana yayin shi ka ɗauka lazumin wannan to yana da ilimi ba dole ba sai an bincika an tabbatar da ilimin wa haka za kanar suƙul jahalati ra'ijatan haka kasuwar jahiliya take da riba take ci wala tazalu bata gushe ba a haka fayaltaful jahalatu wa asharul muta'allimina haula rajulin jahulin kabulu sai ga da jahilai da 'yan tsaki a cikin harkar ilimi sun taru a gaban wani babban jahili makaryaci ka rasa me yake kai su wurin duk mako a taru a gaban shi ya ta surutu wa yusayyirunahu bilkadhibi wal buhtani shi kuma ya ta ci gaba da ta gaba da mu'amala da ƙarya da surutu suna sa mashi laqabba su ce daga nan sai su sanya mai laqabi aliman wa muftiyan an ce malami mai fatawa babban mai fatawa na ƙasa a dinga sa shi a gidan TV da gidan rediyo ai ta gayyata shi a ce shine halifa shi yafi kowa ilimi alhalin kuma soko ne ba gidaje bai san komai ba ga sanan kana gani da yawa babu garin da babu irin wannan da zaran wani malami kuma ya faɗa ya ce bai da ilimi sai a ce hasada yake to sai kai ta mamakin me yake faruwa haka ana nan ana nan sai an gama shan wahala a hannun shi ba su ji maganan malamai ba sannan malamai suke ci musu kan kuje gunwa ne sai sun ɓata lokaci sun sha wahala shekara biyar goma daga wai sai su gane da kan sai su watse su bashi waje sun ɓata wa juna lokaci su da shi Allah ya kyauta malamin sake cewa a wa hadha bala'un ana minhu ahlul ilmi qadiman wannan fitinan malamai suna shan wahala akan ta asalin malamai in suka ga wannan abin hankalin su na tashi sai sai da rasu wa min dalika annahu usnida tadris alhadith fi madrasatayn min madaris asr mamalik li rajulaini la yafqahani hadithan a zamanin mulkin mamalik a ƙasar masar aka samu wasu makarantu guda biyu sai aka nada wasu malamai aka ce su karantar da hadisi a makarantun babu abin da suka iya ɗan alfarma ne kawai faqama alaihi ma abul fadli zainuddin abdurrahim ibn al-hasan al-iraqi malam iraqi ne daga sani iraqi namu dai wannan na hadisi malamin su ibn hajar hankalin shi ya tashi gaba zai iya kyala wannan barnar ba iraqi ya rasu 806 sai ya tashi haikar ya je yayi fitishan ya ce bai yadda waɗannan su karantar da karatun nan ba wazai ya fahuma wa ɓalaba bai ƙarfi ya rubuta saƙo na cewa bai dace waɗannan mutanen guda biyu a ba su aiki a ma'aikatar ilimi kuma a tura su makarantu masu muhimmanci a ce su karanta da hadisi lil idamil ahliyyati fihim ce saboda ba su cancanta ba fa uhdira inda ba'dil umara da aka ga dai ya matsa sai aka je aka zo da su gaban wani ɗaya daga cikin sarakuna fa tuliba min ahlihima an yaqra hadithan wahidan fi sahih muslim aka nemi wani daga cikin su ya karanta hadisi aka bude mai sahih muslim aka ce ya karanta fakhabata fi sanadihi wa matnihi wan qada ya kasa karanta hadisi kwaya daya amma an bashi aikin malanta walam yastati itmama qira'atil hadisi bai iya karanta hadisin ba walam takun halu sahibihi afdala min hali dayan ma duka dai san ma kalli wa ma zalika ta'assaba lahumu ba'dul qudatil hadir duk da haka aka ce to a dai kyale su su dai su ci gaba da dai kokarin da za su iya kai malam kai kai hakuri ga hujja ta bayyana karara fabaqiyatul wazifatu lahum haka suka ci gaba da yi ragma zuhuri ajzihima wa infidahi jahlihima bayan gaza wasu ta bayyana jahilcin su ya bayyana akwai wadanda a cikin kungiyar izala akwai a cikin dariqa akwai a cikin har masu cewa ƴan salafiya ne su duka akwai irin waɗannan mutane wanda an san ba su cancanta ba ana gani amma kana ce to su ci gaba da yi aka iya su ne limaman juma'a su ne malamai masu karantawa su ne alƙalai na musabaka su ake haɗawa da alhadai su tafi su raka su shi sa alhadai za su je sai su nemi wanda aka haɗo su da shi su rasa sai dai a cikin alhazan da suka biya kuɗi an samu irin sa alhaji namu gashi shi kenan sai su mai da shi malami in dai suka ganka da ɗan dama ka ɗan yi karatunka amma kai a tajiri ka zo shi kenan sai su kwambatin ɗinka zuwa malami asalin wanda aka ba shi kujera kyauta aka ba shi kuɗin wa'azi shi kuma neme shi a rasa ba ga wani alaji tunda bai san abin da ya kamata ba alfarma aka mai wani ma hausa ya karanta amma za a ba shi kujerar mai wa'azi a ce ya tafi ko kuma ya karanta biology amma za a ba shi kujera a matsayin mai wa'azi a ce ya tafi ya tafi aikin haji ya raka alhazai a zo wallahi tallahi wani ordinary abu irin sallar gawa wallahi bai iya ta ba amma za a ce shine limami shine shugaban kwamiti na kaza ko na kaza duk irin wannan ne haka yake faruwa wani malami ya miƙe yadda iraki da ya miƙe magana sai a ce bai kyauta ba a dai bai shi ya ci abinci alga ta malam ku yi haƙuri ta a ce hasada kuke mishi ba irin shi bane wannan na Kaduna din ba ga sanan ba da yawa a tare a gaban jahili ya ci gaba da tunƙaho yana jin cewa shi malami ne kuma a yi tan sa mishi laƙubba iri daban-daban na manyan malamai kowane gari ka je akwai su durusun wa ibarun min hayati salaf dangane da wato ikhlasi da kuma batu akan taka tsantsan da gujewa shuhura ga wasu darussa da ababan kai koyo ababan daukan izina daga rayuwar magabata malai ce wasala ilaina kathiru min akhbari salafi salih tadullu ala shiddati na'ayhim bi anfusihim an talabi shuhrati wal hirsi alaiha akwai labarai da yawa da suka zo a cikin littattafai na tarajim da tabakat wanda suka shafi bayani akan yadda magabata suke da kwaɗayin nisanta suke da tsananin nisanta kansu daga shuhura da kuma yadda suke guje mata famin zalika al-haris ibn qais al-ju'fi tufiya ba'da siffin min ashabi abdullahi ibn mas'ud wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu ma yaqulu tilmiduhu khaythama ibn abdurrahman al-ju'fi akwai mutum mai suna al-harith ibn qais al-ju'fi ya mutu bayan yakin Siffin Allah ya gafarta ne ya daga cikin ɗaliban sahabban nan su Abdullahi dan Mas'ud da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ɗalibin sa mai suna Khaythama ibn Abdurrahman shine yake bada labari yana cewa kamar yadda yake cikin sunan Darimi a cikin ainihin wato littafin Darimi da kuma at-Tarikhul Kabir na al-Imam al-Bukhari yace kana al-Harith ibn Qais al-Ju'fi wa kana min ashabi Abdullahi ya ce yana da gaskin ɗaliban abdullahi ɗan mas'ud wa kanu mu'ujabi na bihi yana birge mutane saboda iliminsa da nagartarsa fakana ya jilisu ilaihin rajulu war rajulani sauraka mutum ɗaya biyu sukan zo gunshi su yi karatu fa yi huma sai ba su karatu fai za kafuru da ya ga an yi yawa kama sai ya miƙe ba majalisun wata rakaun shi shi ba zai iya bai so ya ga an cika makarantar shi ta ji wani akasi shi kuma أخرجه الدارمي بسند صحيح وألقمة ابن قيس النخعي ألقمة ابن قيس النخعي شيكما وانا مخدر مينما ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن الصحابة أنها يفشي النبي نارأي يا رسول الله شكات ستين دبيو باي هجرة يا جمهور صحابي سعب الله بن مسعود وزيفة بن اليمان وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم جميعا وهذا العلم وهذا العلم مع جلالته وسعة علمه وعلو قدره wannan malami iddafa'in ilimin sa da darajar sa tuliba minhu al-mashi ila qusur al-umara aka ce mishi algafata malam ya kamata ka samu lokaci ka je gidan sarakunan nan ku gaisa da sarki wani da sarki wani da waziri wani da yarima wani mutane ne masu san alheri masu san mutanen kirki idan suka gane matsayinka ilimi zaka samu daukaka وتقديم نفسه إليه يجي gabatar da kanshi li ya'rifu lahu qadrahu wa manzilatahu dan su san matsayinsa da darajarsa wa yusinu ilayhi wa yukrimuhu in akai sa'a za su kyautata mishi su girmama shi lakinnahu rafada yace san ba zai haka ba wa talabu minhu iqamata majlisin lil ilmi yatasaddaru aka ce to kazo ka fara karantawa mana kawai farafada aidan nan ma yaki khawfan min ma'alati shuhratil wakhima yana tsoron abin da shura za ta iya dawo mai shi faqad akhraj al-hafiz ibn asakir bi sanadihi an malik ibn al-harith an abdurrahman ibn yazid qala qila li alqamah ibn qais ala tabshal umara'a me zai hana ka je gun sarakuna fa ya'rifuna min nasabika su san dangantaka ka cewa kai mutun ne dan suwa na jikan suwa ne fa qala yace ma yasirru ni anna li ma alfai alfai wa inni akramul jundi alayhi ya ce wallahi ni ba zan so a ce ina da wato dubu miliyan biyu kenan alfai alfai a ce ina da dirhami miliyan biyu ba zan so a ce ina da shi ba in zan zama wa inni akramul jundi alai a ce ni ne cikin sojoji wanda aka fi girmamawa wato a ce an sanna ana girmama ni a bani mukamin soja kuma a bani wannan kudi ce duk ba sa ba sa barge ba abin da nake so yake fa qila lahu sai aka ce mishi to ala tadhishal hadha al masjida to ga masallaci nan ka zo ka karanta in ba za ka je gon sarakuna ba ilimi dai Allah ya baka fatajlisu wa tuftin nas ka zo ka zauna ka bada fatawa fa qala yace turiduna an yaqa an nasu aqibi yace an kidin so kuke kullum mutane su dinga bi na a baya duk inda na tashi ana bi na zagwagwai zagwagwai har a gane ni wa ya ƙuluna a dinga cewa ha za alƙamata guna ƙais inda a gana a gane ko to na kiɗin mun kuma yanzu mutane kowa ma abin da yake so kenan ya tashi a ce ana bin shi ru haka kamar an ga mai wasa da guri malam ya sake cewa ba da mauti abdullahi bin mas'udin wannan mutumi bayan rasuwar malamin su abdullahi dan mas'ud talabu minhu aljulusa makanahu sai aka ce to Allah gafarta malam tunda yanzu malam abdullahi dan mas'ud ya rasu ka zo ka zauna ka karantar bi ta'limin nasi faradda talaba wa rafadahu yace san ba zai yi ba yaki faqad akhraj ad-darimi bi sanadin sahihin an ibrahima an alqamata qala qila lahu hina mata abdullahi radiyallahu anhu law qa'adta fa allamta an-nasa sunnata tunda malan ya rasu kai ka zo ka zo ka karantar mana fa qala yace aturiduna an yuta aqibi so kuke a dinga bina a baya ai an yamshin nasu khalfi kalfahu ta'ziman lahu kuna so mutane su dinga bina a baya ne wahiya kinayatun an shuhra malami ya rasu an ce bai karanta ya ce ba zai ba zai ba zai iya ba to idan zaka hada da wanda shi ko malamin yana rayuwa zai je wara majalisin shi ko kuma malamin ya rasu an ce ka dawo makaranta ya ce sai dai in za a bashi nashi majalisin Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai Ibrahim an-Nakhai wannan shahararren malamin ya rasu 95 bayan hijira tabi'iyun jalilun أخذ العلم عن كبار التابعين ودخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ya koyi karatu a gun manyan tabi'ai kuma ya ma taba zuwa gidan Aisha sun gaisa wa kana wa kana al-fatwa bil kufati fi ahdihi ilay sanda yake raye kasar Kufa shi ake baiwa fatawa shi ake kawo tambayoyi wa ila Amir al-Sha'bi da shi da Amir ibn Shirahid al-Sha'bi qala Isma'il ibn Abi Khalid qala Ismail Abi Khalil yake cewa qala kana sha'abi sha'abi ya kasance wa Abu Duha wa Ibrahim wa ashabuna yajtami'una fil masjid fa yatadhakaruna al-haditha sukan zauna a masallaci suna muzakara na ilimi fa idza ja'ahum shay'un laysa fihi riwayatun idan suka zo waɗannan da sha'abi da abu duha da ibrahim idan wani abu ya zo wanda ba su da riwaya ba su da wani hadisi a kai ramau absarahum ila ibrahim wato ana neman wata fatawa kenan kowa ana ana karanto hadisai babi babi in aka zo kan wata sabuwar mas'ala da babu hadisi to shi zai bada fatawa a ce algafata malam ne ka gani matsayin shi kenan wa kana ma min adatihi Allah yuhaddisa bi hadisin hatta yus'ala anhu ya daga cikin ta'adarsa shi bai zuwa ya zauna ya ce zan karantar da ku sai dai in kun tambaye shi in ba a tambaye shi ba bai ce wa kowa komai sai zauna shiru abinsa saboda gujewa shuhura na hudu Muhammad ibn Sirin al-Basri Malam ibn Sirin wanda ya rasu 110 bayan hijira shi kadai suka rasu da Hassan al-Basri yace akhadha al-ilma an ba'd as-sahabati ka Anas ibn Malik wannan malamin ibn Sirin yayi karatu a gun mutane cikin sahabbai kamar Anas dan Malik wa Huzaifah ibn al-Yaman wa Jundub ibn Abdullah wa ghairihi wa kana min a'lami at-tabi'ina wa ahadi kibar al-muhaddithin fi asri ya daga cikin manyan tabi'ai manyan malamai a zamaninsa wa ma'asi'ati ilmihi kana yakrahu shuhrat malam ibnu sirin yana kin shahara wa qad bayyana zalika thabit ibn aslam al-bunani haisu qala thabit yace qala li muhammad ibn sirin ya aba muhammad innahu lam yakun yamna'uni min mujalasatikum illa makhafatu shuhra yace mushi Allah shi gafarta malam babu abin da ke hana ni zama cikin ku sai dan tsoron shahara malam muhammad sani mai littafi ya ce unzur rahimakallahu ila haula iljilla min kibaril a'immatil ladina akhadul ilma an sahabati wa kibarit tabi'in jibo waɗannan malamai cikin manyan wato malaman musulunci da suke karatu a gun tabi'ai da wasu ma cikin sahabbai wa ma'asiati ulumihim ga fadin ilimi wattisa'i da'irati ma'arifin da fadin sani kanu ya karhuna shuhurata wayan auna bi anfusihim anha suna kyamar shahara suna nesanta kansu daga ita wa yutlabuna litasadduri majalisil ilmi ana neman su zo su karantar lakinnahum yarfuduna sai su ki khaufan min ijtihari amrihi dan tsoron kada su shahara wa dhiyu isitihim kada a ji labarin su kuma hadha kullihi duk da wannan din duk da sun ki sun guje faƙad ja'ala Allah lahum manzilatan azimatan fi qulubil muslimin sai Allah ya sanya musu babban matsayi a zakatan musulmai ba abinda suka nema ba kenan amma Allah ya kalli zakatan su duk da haka sun shahara dan gashi Muhammad jira baro su falam tadal safatu tarikh wa dawawin ahli ilmi ta'ujju bi dhikri ma'athiri da tattafan tarihi da tattafan malaman ilimi ba su gushe ba ana ta ainihin wato ta'ujju ana cika su بذكر معاثرهم da ambatan burbushin su wasana'il aqri ala ahwalihim da kyakkyawan yabo akan halayen su warraf min sha'anihim da daukaka matakin su saboda me suka me suka nema yarda Allah suka nema shine sai Allah da ya ga dama sai ya sa musu shahara saboda ka nemi yarda Allah ita shahara idan Allah ya so sai baka ita ba ita ce abin neman ka ba wanzur ila halina al-yawm malam dr sani ya ce to mu kuma kalli yadda muke rayuwa a yau wa atabir bi unasin la yakadu ahaduhum yantiqu bi kalimatin arabiyyatin sahihatin yace ka dau izina kai mamaki ka dau darasi daga halin wasu mutane wanda waninsu da kyar yake iya furta kalma ta larabci guda ɗaya ingantacciya duk in zai ja baki jumla ɗaya ko biyu sai kuskuren nahu sai kuskuren sarfi sai kuskuren yadda ake karantawa aw yaktuba jumlatan mufidatan in ya rubuta wani rubutu sai kaga an kasa gane me yake cewa da larabci in yace zai yi wani jawabi ko zai wata muqaddima ko zai wani ta'aliki sai ga an rasa gane me yake ballantana kuma yace zai rubuta littafi akwai wanda yake yawan rubuta littafai da ake cewa wani dan dan dan kungiyar izala haka zaka ga in ka karanta baka gane me amma kuma kullun ta kamar yake na rubuta kaza na rubuta kaza mafi yawan marubuta a kasar nan tamu haka su haka zaka ga mutun ya rubuta shirme baka san me yake so ya ce ba ga baki daya lakinnahu ma azalika yas'a jahidan linailil maqamil a'la wa sadril muqaddam amma duk da haka zaka ga yana ta kokari yana guguriyan neman mataki na can sama yana so kuma a sashi gaba gaba in kana makin din abin nan mu da muke karanta da arabiya a university in kana makin din script sai ka ga ka kasa karanta larabcin mara idan mutumin ya zo kuma sai ka ji ya ce maka ai shi ma limami ne ko mai wa'azi ne na kungiya kaza wai ya zo kuma zai yi masters ka rasa ko bai san abin da yake faɗi ba to sai ka rasa me yake koya mutanen da suke bin shi wala da irin waɗannan irin su ne suna nan burjik in ka ce ya magana ya bayyana me ya manufar shi da wannan rubutun ba zai iya fara ba wa kasbu shuhrati bainan nas yana ta kokarin ya samu shahara wa an yi zikara walau bi su'il shi dai na so ambace shi ko da mummunan ambato ne wala haula wala quwwata illa billah wannan yace babu karfi babu dabara sai ga Allah misali na biyar shine al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Mutallabi al-Imam Shafi'i wannan da ka sani ya rasu shekara ta 204 bayan hijira imamun tsara ismuhu fil afaq malami ne wanda sunan shi yayi tambari a kasashe washtaharat qadamatuhu lil ilmi wal islam kowa ya san labarin irin rubuce-rubuce da irin hidimar da Imam Shafi'i ma addinin musulunci wata raka turathan jalilan mutamathilan fi ilmihi al-wasi' al-muta'addid al-majalat ya bar kuma taska mai fa'i dake dauke da ilimin sa akan fiqhu da usulu da ulumul qur'an da lugal arabiyya da sauransu wa fi talamizihi wa ashabihi al-a'immatul kibar Imam Shafi'i kuma ya bar dalibai wanda suke manyan malamai mun shayin magana akan su su ibn abdul hakam su muzani su ainihin wato abin nan gasunan da yawa ɗaliban imamu shafi'i wanda suke manyan malamai da ya bar su a baya alladhina anarul bashariya bi ulumihim wa uqulihim wa muallafatihim wanda suka haskaka duniya da ilimin su da da basirar su da rubuce-rubucen su wa ragama kulli dhalika asha hadha al-imamu wa huwa yabta'idu anil adwa Imam Shafi'i ya rayu yana yana gujema inda za a ganshi yana gujema inda zai shahara wala yas'ali tasjilil huduri fi kulli mawqif baya kokarin duk inda yaje ya zama sai an san yazo wa qad tamanna an yantashira ilmuhu duna an yunsaba shay'un ilayhi minhu ilayhi yayi fata yayi burin ina ma a ce ilimin ya yadu kowa ya ci moriyar ilimin amma ba tare da an san cewa shi ya rubuta ilimin ba ya kulun rabi ibn sulaiman al-muradi ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shi an rabe ibn sulaiman al-muradi wanda shi yana daga cikin wanda suka mashafi wankan gawa kuma shafi yana cewa ya kai rabi'u da zan iya da na tsaga kanka na ɗebi ilimi na zuba maka gaba ki ɗaya saboda na cin shi agon karatu kuma da bai da bai ganewa amma saboda na ci da ƙwarzaba sai da ya zo yana ganewa daga baya to shine yake cewa da kaltu al-shafi'i wa huwa maridun fasalani an ashabina yace na shiga gun shafi'i ba shi da lafiya rashin lafiyar shi na rasuwa ya tambaye ni yace ya sauran dalibai fa qultu innahum yatakallamu yace suna ta tattaunawa gashi a ƙasa sai malam yace kadhafil asl haka yazo a cikin asalin littafin tarihu dimashq wal jaddatu yatakallamuna ya kamata ya zama yatakallamuna ne amma sai yazo da yatakallamu to saboda amana ta nakali ba za ka ƙara abin da babu ba sai dai ka yi bayani faƙala liya shafi'iyu sai shafi'i ya ce mini ma na zartu ahadan qattu alal galaba yace wallahi ban taɓa tattaunawa da wani da tunanin wai in ƙure shi ba wa biwuddi yace nayi fatan anna jami'al khalqi ta'allamu hadha alkitab a ce dukkan mutane su koyi karatun da tafaina ya'ani kutubahu ala Allah yunsaba ilayya minhu shay'un ba tare da an danganta karatun zuwa gare ni ba qala hadha al-kalama yawm al-ahad ranar lahadi irin yau dinnan da muke magana shafi ya faɗi wannan magana wa mata huwa yawm al-khamis sati bai dawo ba litinin talata laraba alhamis bayan kwana hudu Allah ya mai rasuwa Allah ya gafarta mishi ibn rajab al-hanbali ga misali na na shida kuma na ƙarshe a wannan gaba na ibnu rajab wato game da malamai da yadda suke gujewa shahara abdurrahman ibnu ahmad al-baghdadi ya rasu shekara ta 795 bayan hijira ja'at anhu hikayatun mil'uha darsun wa ibrat akwai labari game da shi wanda yake cike da darasi da abin ɗaukar izina da talabati da ilmi jami'an gaba ɗayan mu ɗaliban ilimi ya kamata mu ɗau darasi daga wannan la siyama man yas'a minhum ila naili shuhrati wa sana'in nasi alayhi musamman ma wanda yake so ya samu shahara mutane su dinga yaba mishi faqad akhbara al-qadi alauddin ibn al-laham abul hasan ali ibn muhammad al-hanbali wannan malami yace yace zakara lana marratan ash-shaykh mas'alatan dalibin ibn ibn rajab ne shi wannan yace wata rana malamin mu ya faɗi wata mas'ala a cikin aji fa aqnaba fiha ya faɗaɗa zance game da ita yace fa ajibtu min zalika ne mamakin faɗin ilimin sa wa min itqanihi da da yanda ya goge akan mas'alar ilimi fa waqa'at ba'da zalika bi mahdarin min arbabil mazahibi wa ghairi ana nan wata rana kuma an je wata tattaunawa ana wani zance a wani wuri da ba aji ba sai kuma aka saki ta da wannan magana a gaban wasu daga cikin manyan masana na wasu mazhabobi falam ya takallam fi hal kalimatal wahida sai ya shiru da ce komai ba kamar bai san maganar ba falan ma qama qultu lahu da aka bar wajen sai nace alaysa qad takallamta fiha bi zalikal kalam algafat malam wai ba wannan ce mas'alar da ran nan kai mana watsa watsa da ita ba qala inna ma atakallamu biha arju thawabahu yace sanda nake koya muku a aji na koya muku ne ina fatan samun ladan koya muku wa qad khiftu min al-kalam fi hadha al-majlisi yace amma anan naji tsoron ba dan Allah zan yi ba aw ma hadha ma'ana yace mara ya faɗi wannan kalma ko ya faɗi wani abu mai wannan ma'anar wannan ya cikin tafin zail ala tabaqat ibn rajab kaga wannan babu shakka wato abun lura ne a ina zaka yi magana kuma da wani manufa zaka yi kamar magana da muka ji akan shankiti da ire-iren waɗannan misalan suna nan da yawa wa ma'ana kalamu ibn rajab radiyallahu rahimahullah annahu indama yuqarriru al-mas'alata li tullabi wato sanda yake yin magana yake tantance ta ga dalibai wa yabhasuha min jami'i jawanibiha yana yin magana ta kowane gaba na maganar kana hadafuhu isal al-ilmi ilayhi a lokacin fatan shi kawai ya karantar da ilimi wa ifhamahumul murada min al-mas'alati a lokacin manufarsa kawai ya fahimtar da su wa hukumaha ya gaya musu hukuncinta mujarradan min kulli shay'in a lokacin baya neman wani abu na duniya illa hatisabal ajri min Allah ta'ala a lokacin lada kawai yake nema lakinnahu lamma kana hadiran fi majlis alil ilm amma sanda yazo a cikin malamai ɗan uwansa wa uridatil mas'alatu lil mubahatha aka gabatar da mas'alar dan a tattauna sha'ara fi nafsihi annahu law takallama bima indahu min al-ilmi sai ya ji a ransa cewa in yayi magana anan yakunu lahu min dhalika hazzun nafsi zai ji cewa ilalle ya isa ne wa hubbil buruzi zai ji cewa yana so ya fi kowa wa tafawwuki alal aqrani ya dauru akan sa'o'insa far'a annal imsaka anil kalami khairul lahu wa aqwa sai ga cewa ya kame bakinsa ya shiru ya fiye masa alheri hatta la ya ƙa'a fi mahazurin kai ya ji ya fada cikin abin da yake haramun ka ji abin da ya lura ke sauraka sanda za ka karanta alƙur'ani ana jin daɗin karatunka ana son irin tilawaka ka zo wajen wani wuri wajen wani taro a ce ala gafa ta malar da ala ɗan karanta mana alƙur'ani to ka yi a hankali a lokacin abin da shaɗan zai riya maka bari ka karanta ka birgi su to in ka ji haka a zuciyarka ka ba da haƙuri ka ce ba za ka iya ba kawai ya fiye maka zaman lafiya alaga wata malam zo ka mana ta'aliki alaga wata malam bari mu baka dama kai mana sallar juma'a in ya zama a lokacin da aka ce ka yi ka ji a ranka duniyar da take kallon ka ita za ka yi wa wannan aikin to ka bar shi gara ba ka yi ba shine abin da ibn rajab ya wa kanshi karatun tanasu kaga su malaman da suna da wannan hankalin da wannan zurfin tunanin mu kuma mu ne muke ƙara cusa kai ba kwarjini wani ma shine zai dinga cigiya da Allah a ina ne za a bashi dama ya daura ya dinga kira gari gari dan Allah yana so zai zo ya daura akan littafi kaza yana so zai zo ya wa'azi a masallaci kaza yana so in ya zo gari kaza a bashi dama ya hau mambari ya limancin juma'a wuri kaza mutane su suke neman wa kansu irin waɗannan kofofin bala'i kuma idan ya gama da ya je ya koma gefe abinda zai fara tattaunawa da abokan tafiye shi ya kuka ji hudu ba ta yi kyau ko ya ka ji wa'azi ya karatun ne ya ai an ba su abinda ya kamata ku wato za ka ga daga take-take da ayyukan mutanen babu alamar don Allah ake alamar duniya kawai ake yi mawa to wannan ba karamin bala'i bane jama'a ubangiji Allah ya kyauta bar mu je kaset ko sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum